بمقداره لازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتومي وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقدابي فريد داري أل الإدلاقي هاتم الأتميني أبو إسحاق الذي إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهير ومربي وقائدي وفاري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بهذه لأهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه yau muna zama na ɗari biyu da hamsin daidai muna fassaran ya ƙututul haƙaƙi fi haƙiƙati sai na rasulullah wanda shautu jani ya karbi imla'insa daga wajen manzala ya ƙazatan lama nama haƙiƙatar muhammadiyya wancan karon in ce shekaran jiya mun tafi akan sirri da ruhi yanzu za mu shiga waje allahumma mahabbatahu allah ka sanya soyayya soyayyar manzala lana kuwatan son manzala ya zamo ƙarfi ne a gare mu asta'inu biha la ta'zimi Allah ka taimake mu da wannan ƙarfin saboda girmama annabi asta'inu biha mu samu ƙarfi wanda Allah zai taimake mu ala ta'azimi don ganin girman annabin. Dalabul musali min Allah ta'ala hahuna abinda mai salatin yake roƙo shine Shehu Tijani. An ya habbahu mahabbatar Rasulullah muhabbatul khasati. Yana son Allah ya ba shi son manzala so na keɓanta so ɗin yana da hawa-hawa ne to so na hasatu bayan na ha ita wannan soyayyar ba irin so ne karabiti ba son kowanne inda aka manzala ne martaba ce azima to akwai son so uhibbuka hubbal hawa uhubbun li'anni li'annaka ahlan lizaka uhibbuka hubbaini ko ina son ka mataki biyu hubbul hawa da so naturally uhubbun li'annaka ahlan lizaka da son da ya cancance ka ana ganewa son biyu ne hawa-hawa ne akwai kamar misali mutum ya tambaye ka kana son mataka kana son ɗanka kana son kuɗi misali sai ce to ai wannan natural so ne natural ne so din amma son so shi kuma istidadinsa kake an gani ba za ka ce to baba yanzu kana son kana so na ya ce ina so to in kana so na kuma ya son annabi yake sai a wannan ajibiliya ne an halitta ba a cire wannan sodin ba a cire wannan sodin amma akwai son da ake istidadinsa kuma wanda ka tsere sa'a a cikin soyayya fa'ina iza waka tafi kalbi abdin wannan sodin inda ta sauka a cikin zuciyar mutum sarafi ta'zimun nabi zai za ta yi naso za ta yi naso fihi ta'zimun nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zamo tana girmama annabi wa ta'zimu janibi kuma ta za ta dinga girmama janibin manzo Allah fasarat bidayat ta'zimi daga nan za ta zamo bidaya farko ne na ta'azimin min al'abdilin nabi farkon bidayan ta'azimin girmama annabi min al'abdi daga wajen bawa lin nabi sallallahu alaihi sallama zuwa ga mazala hiya mahabbatuhu lahu shine a ce kana son annabi fayyali ta'azimi lahu sallallahu fayyali ta'azimihi sallallahu alaihi wasallama bidayan farko kalbi sadi kamar shimfiɗa ne na biyu ɗin akan shimfiɗa yake zaune lihaza talaba al-muslimin Allah ta'ala saboda haka mai neman son annabi ya zamo watan asta'inu biha Allah ka ba mu ƙarfin son annabi Allah ka ba mu ƙarfi cikin son annabi saboda mun ba wa manzon Allah haƙƙin da ya cancanta a kan sonsa ƙaulu shaujiya ne sake cewa Allahumma ya Allah wajalta azimahu ka sanya girmama annabi fi ƙulubina a cikin zuciyarmu hayatan ta zama rayuwa ce a ƙumu biha mu tsaya da wannan rayuwar wa asta'inu biha mu nema taimako da wannan rayuwan ala zikiri wajen ambatan annabi wa zikir rabihi da ambatan ubangijinsa ya zamo rayuwa ce wadda za ka rayu ko kana bacci za ka ce Allah musalli ala sai na Muhammad ko kana bacci ruhinka sai ya yi aikin ba sai kana fili ba saboda idan mai ambaton Allah ya yawaita ambaton Allah in ya yawaita ambaton Allah Allah ya karfafe shi da ruhaniya ta wannan to da'iman da ka samu ko yana bacci to Allah yake kira ko yana cikin me da ka same shi to ya riga an sama rigan riguguna na imani ya shige shi ya yi saryani a jikinsa kenan na labar musulmin Allah ta'ala ubangiji mai salati ya nema an ya kuna ta'azimahu girmama awansa ta kasance lin nabi ga annabi sababan ya zamo sababi ne fi hayata kalbi ya zamo cikin rayuwar zuciyarsa bi hululi zikirillahi ta'ala wa zikirin rasulillahi ya zamo da'iman halla fihi zikirullahi zikirar rasulullahi kowane hali zai dinga ambatan Allah fi kalbihi wannan ambatan Allah na zuciya ya sha bamban da ambatan Allah na harshe shi bidaya shine ake ambatan Allah da harshe idan ka tafi to za ka ambaci Allah kuma da zuciya da harshe ne saboda haka kowane lokaci kawai za ka ga kana tafiya shi yasa wani zai bayyana ambatansa a fili wani kuma baya bayyanawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wali man iza zikira man iza ru'iya zikirallah wanda in ka kalle shi kawai zaka ambaci Allah daga ka kalle shi shi zai saka ka ambaci Allah saboda aikinsa ya zama na Allah eh daga ka kalle shi kawai sai ka tuna da Allah kana kallonsa ga ga shaunan mu ya alama duk wanda ka ganshi zaka ganshi a tsaye yake a tsaye yake saboda ya koshi cikin ambatan Allah ya kira Allah ya kira Allah ya kira Allah har an yi musahaba ka zamo shi ya zamo kai ina nufin ka zamo shi ya zamo kai cikin ahdi ala inna auliya allahi la khawfun alaihim inna auliya allahi allahu waliyul ladina amanu ka gani an yi mu sahaba to wannan babin yake cewa bi hululi zikirar lawa zikirar sulayi fi kalbi a zuciyarsa wa haza zikirar lazi dalabahu wannan zikirin allazi dalabahu bi ta'zimi wanda ubangiji ya neme wanda mai salatin ya nema a wajen girmama annabi laisa huwa zikirul lisani al-ma'hudu ba faɗan zikirin harshe fi haƙƙil ammati ba na ammawa ake magana ba wannan ana magana ne zikirul hasati ba zikirul ammati ba wayannan ma huwa zikirul haqiqi shi wannan shine zikiri na haqiqa allazi huwa gayatul qusawa min zikiri shine isa matuƙa na ambatan Allah gayatul qusawa min zikiri huwa shi bawa idza akhadha al-abdu fihi idan bawa ya karbi wannan zikirin a kaza an jami'i da'irati hissi idan a kaza al'abdu fi idan bawa ya riki wannan zikirin a kaza an jami'i da'irati hissi wa wahami gaba da zai fita cikin hayyacinsa saboda ba lokacin da ba a cikin zikirin yake ba shi kuma shi ne a nan ne da aka ji Allah yake cewa man zakarin fi kaza kutiba min zakirina za a rubuta shi daga cikin zakirai a kowane lokaci yana daga cikin zakirai kutiba min zakirina falaysa fi shu'urihi ba wani jinsa wa wahmihi ko tunaninsa wa khayalihi ko hayal illa Allah ta'ala zaka ga ba wani abin da yake ji ko ke tunani ko ke wahamu sai Allah fi halatta zikiri a cikin halin zikirinsa saboda ya riga ya shiga wancan hanya sai an fita daga zikirin lissani ake shiga can to fita daga zikirin lissani a komo nan to a nan ne ake samun damuwa saboda mutumin da bai san yadda ake yake zuwa ba amma ga hanyar yadda take tafiya in kuma ka je ka fita to a lokacin za ka gane mu ce duk mutumin da zai tafi sama jannati sai a matraining sai a matraining a maganan training din nan to akwai maganan karfin ruhi a ciki dole domin ba kowane abinci ne da ka gada ba za ka ci ba ba ya yiwuwa saboda ka zama rauhani duk tura wannan da suke tafiya sai an yi musu training da suka fita daga zubinsu na mutuntaka ka koma wani abu tukuna abin ya yi to in ka ce a'a kai haka za ka ji to yadda za a waina ka yi training ɗinka yadda za ka a juya ka sama da ƙasa yadda za a ba training na wajen training ɗinsu duk kayan cikinka sai ya zagonye ba saboda ba irin wancan abincin ne yake nan ba sai ka zamo wani nau'i kamar na aljani mala'ika ruhani dole ne to idan an zo ana shiga cikin irin wannan hanyar in baka yarda ba to ka tsaya ne a kujeranka sai ka dawo wajen malaman abin sai su kai ka kujeran da yake ga yadda ake yin abin in ka ce ba za ka iya ba sai a ce ka tsaya a gurin da kake amma in ka ce za ka shiga to za a iya shigar da kai amma da sharaɗi haka abubuwan suke haka abubuwan suke kuma ba ka zama ba wani abu amma dai ka fifici wanda bai ba to haka wannan shine yadda abubuwan suke jawowa kenan falaisa fi shuri wa wahami wahali illallah ta'ala ba shi da wani tunani ga baki ɗaya sai Allah fi halatta zikiri a cikin lokacin ambatansa wa haza wannan bidayati zikiri lil muqarrabina ka gani shine mafara ilimi zikirin al-muqarrabina zikirin abdu ya kasu kashi biyu ne akwai zikirin lisan akwai zikirin kalbu to zikirin kalbu shi yake tura ka ka samu zikirin muqarrabina kaga hawa uku kenan to wa nihayatuhu nihayatsa an yastahalikal abdu fi fi ainil jami shi ne mutum ya ƙare shi ne zikirul muƙarrabina ka ƙare ba ka gani ba ka ji ba ka gani ba ka ganin gabanka ba ka ganin bayanka ba ka ganin sama ba ka ganin ƙasa gabaki ɗaya ka shiga cikin mahallin ƙurbu kenan ƙurbu lilahi fa wayu gari kafi baharin tauhidi sai shiga kogin tauhidi in yi nitso a cikin kogin tauhidin wale sai fi jami'i a walimi hissan a cikin nan kuma alam ɗinsa gabaki ɗaya ba motsi wai darakan ba gane aina kake wa zaukan ba zauki wa fahimin ba ka ganin me kake wa iyanan ba ka ganin wani wa khayalan babu khayali wa unsan ba ɗaibekewa wa masakinatan babu mazauni wa mulahazatan babu walƙiya ma babu na gani wa mahabbatan babu soyayya wata awilan ka ƙare ka ƙare gabaki ɗaya to wannan duk abubuwan da ake ƙarar da kai min alamul hissi kaman ka ce ka ga Allah a bacci ana ganewa kaman ka ce ka ga Allah a bacci idan ka ga Allah a bacci ba za ka iya ganin shi ba me yasa ka gan shi saboda ka kare ka fita daga hissinka da idrakinka da unsinka da ɗabi'kewanka da komai da komai haka ne mutumin ne su ma kana, kana faɗi ne saboda komai ne ai walayar manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah man yuridu an yara wanda yanzu ila ababakar kaman akwai ƙare wanda sai na ababakar ya yi wanda gabaki ɗaya baya ganin komai akwai wani hadisi mai zubin wannan la ba za ku ga Ubangijinku ba hatta ta mutu ba za ku ga Ubangijinku ba hatta ta mutu to mutuwar wace wallan tarauna rabbakum hatta ta mutu kamar hadisin kamar haka ba za ku ga Ubangijinku ba sai kun mutu to mutuwan ai karewa ne eh to gashi nan abin yadda yake dai gashi nan wa itimadan babu itimadi illa lillahi ta'ala sai wajen Allah zaka kare fil mahwi ligairi wa ligairiyati ba duniya ba lahira mahwi shafe duniya da lahira walaysa walaysa yura al-quddus illa bi ainihi ba za a ga Ubangiji ba sai da idon Ubangiji. Wafi hazal maidan a wannan fagen ne yan mahiƙu zakiru wa zikiru. Mai ambatan Allah za a shafe shi, zikirin za a shafe shi, wa yasiru fi halatin a wannan halin ne an launa daƙa da mutum zai yi magana laƙala da zai ce an Allahu ni ne Allah. Kun fahimta? Da zai yi magana laƙala an Allahu da zai ce ni ne Allah. La'ila ana wahadi babu wani sai ni, a wannan kujeran babu, babu hissi, babu ma'anan, babu wahaman babu hayalan babu duwan babu idrakan babu komi babu to daga nan listihilakihi fi bahar tauhidi saboda ya netse a cikin kogin tauhidi ya kare wahazi wannan martabatin fil maratib ukhra a ukhra akhir zikri wannan shine iya ambatan Allah wannan shine izala suke cewa zagin Allah a cikin jawahir lumani aka yi zagin Allah kai jahili ne kawai babu wani abin da abin da yake abin da karatun yake nuna maka da ka fahimci menene to shine zaka gane yadda aka saka yi amma mutum ya ɗauko wani abu wannan ana gaya maka tsantsan mujarradin tauhidi ne ma'arifatullahi wannan shi ne duk wanda ka ji ya ce a cikin wannan akwai zagin Allah ta wannan maganan ne wannan maganan ne wasahibu ha ma'abucin kalman samitun jamidun layas kurar laita harak da ka same shi samiti ne ya yi shuru jamidun kuma daskararre layas kurar laita harak ba ya iya ambaton wani abu ko ba ya iya motsi saboda ba shi ne ba kaga bi ma'ana allahu an daga kulla shay'in fitar da farcin daga jikinsa ne haka ne kamar yadda Allah ya fitar da firici a jikin bishiya ina ni anallahu la ila ana fabunni ya ci ma ko amma jiki me kuma me ya faru innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikra to wannan shine ainihin fana'in mutum a cikin Allah kaga bishiya ne na daka bi hadal qawli akwai kafirci ciki sai dai kafirci cikin rashin sani waila ya shiru bi kauli sallallahu alaihi wasallama shine maganar manzo Allah man arafa Allah ku ƙara samun karatun na man arafa Allah ka gani to in ka samu wanda zai ce kullu lisani amma kalla lisanuhu in ka ɗauke shi a kullu ne kaga ba bambanci da kullu amma larabci ne abaci man arafalla kalla lisanuhu bai isa yi magana ba in dai ka san Allah to bakinka a kulle ke sai dai Allah ya yi magana a jikinka da kai saboda haka duk wanda ka je wannan magana in ya dawo hayyacinsa ko ya ce shi ne Allah in ka tambaye shi wallahi tallahi bai sai ya faɗa ba zai yi ba saboda in arabta laha kalla lisanika bakin zai zamo jami'i ne cak zai tsaya sai bayan in an yi maganan ka tambaye shi na ji kace kaza ya ce aina zai ta musu da shi to shine wannan jahilai suke daukan wannan kalman suke amfani da shi in suke amfani da shi za ga an samu damuwa an gane ko wafi ya ya ƙulu sha'iru a nan ne mawaƙi ke cewa ma in zakartuka illahum yal'anani sarawa siri wa fikiri inda zikiraka ma in zakartuka ina ambace ka illahum sai ka samu mutane yal'anuni suna tsine mu sara ya ƙare wa zikiri wa fikiri ambatona da tunani na ya kare cikinka inda zikira ka lokacin da zan ambace ka ni ba wani abin da na san na yi hata kana raƙiban minka ya hatifu bi har raƙibu yana muhatifi iyaka wai haka wata iyaka iyaka na hane ka wai haka kaitanka wataskari da ambato iyaka na hane ka fajali shuhudu ka fi ka taskiratan ka sanya shuhuduka shuhudinka fil ka wajen gamuwa da kai taskiratan ya zamo tunani wal haqqu taskaruhu abinda yake na ambatanka iyaka iyaka amatar alhaqa amatar alhaqu baka ga ubangiji bane kallahati shawahiduhu shahidin sa duka baki da yana walƙawa wa wasilu kull abinda yake isa min ma'anahu daga cikin ma'anansa ma'anaka shine ma'ananka lan tuqaddama dhikri fi jami'i martabatahu ka gabatar da zikiri a dukkan martabarsa kana wasilatin ila al-wusuli ya zamo tsani ne zuwa ga saduwa ila hazil martabati zuwa ga wannan martaban kafin ka zo faiza wa salaha idan ka zo gurin in qada zikri min asali ka yanke zikirin ta kowane asali wasara zakiran za ka kasance zakiran alakul ahani wato ya zama allazina yazkurun la fi kulli ahani kina istawa naumuhu wa yaqazatu da baccinsa da filinsa ya zamo zikirinsa shi ake kira gaba ke da baccin mutum da kana bacci ne ko kana faɗake ne duk a cikin zikirin Allah kake saboda kutibta minan zakirin Allah an rubuta ka daga cikin masu ambatan Allah kenan akwai mahallin shahidin da zai sake kamuka a baya saboda a gane abin watakila wanda Allah ya yi ya gane amma gane wannan yana da wahala riskansa ka gane yana da wahala amma a sam akwai zikirin lissani akwai zikirin kalbi akwai zikirin ƙurbu littakarub linsani lallahi na'am hudurihi wa gaibatihi da hudurinsa da ɓuyensa wasta wal'amur indahu da daidaituwan al'amari a wajensa a kana ma'ala halki am kana wahadahu yana tare da halitta ne ko shi kadai ne haka yake wasahibu hazal hal ma'abucin wannan halin lawita ma'afi makanin da za su haɗu a makani ma a jami'in halki tare da dukkan halitta wa aka lagada wa sahaba da za su yi wata maganganu lam alam mani dabu shana a cikinsu ba wanda zai san maganan wani saboda ba ka shi'uri da maganarsa balle wala yasma fihi ɗabim ba za ka ji cikin maganganunsu ba illa hidabul haƙƙi sai magana ubangiji subhanahu wataala yuhadi buhu ubangiji yana masa magana wa fi hadha qila anan ne kaji abin da suke cewa bi zikrillahi tazdadu zunubu wa tandamitul basairu wal qulubu bi zikrillahi tazdadu zunubu yawan zikirin Allah da shi ake samun zunubi in ka iya warware wancan maganin da nake magana to ka iya warware wannan bi zikirin lahi kaga abin da za ce ala bi zikirin lahi ta dama inna qulubu kai abin da aka ce kenan haka haka abin yake nufi juya maganin da aka yi nan shine can bi zikirillahi tazdadu zunubu wa tandamisul basairu wal qulubu da yawan zikirin Allah ne tazdadu zunubu da ka samu yawan zunubi wa tandamisul basairu wal qulubu kuma basira ta tawaya basira ka ta shafe zuciyarka ta makaje sai yace wa tarku zikiri afdalu kulli shay'in kar a ji ka kana zikiri abdullu kulli shayin shefi komi wa shamsul zati laysa laha gurubu ranar Allah ba ta karewa ba ta maganin ranar Allah ta fadi ta fito ta fadi ba ma'ana ya zamo kana kallon Allah kenan saboda haka ba abin da kake gani sai Allah duk lamarinka cikin Allah ne ka kare a Allah shine shamsu zati laisa laha gurubu wannan in baka iya warware wannan ba ya zaka iya fahimtar wancan to dole duk abin da zaka gane sai ka gane da bi zikrillahi tazdadu zunubu wa tadda misal basairu wal qulubu wa tarku zikri afdalu kulli shay'in tarku zikiri abdalu kulli shayin wa shamsu zati laysa laha gurubu ranan Allah ba ta faduwa ranan Allah ba ta faduwa to wani lokaci ne ba lokacin ambato na Allah ba kaga zikirinka na harshe za ka yi ka huta za ka yi ka huta za ka yi ka huta zikirin zuciya yana rubuta ka wata zikirinka ya zamo ka samu zikirin Allah wa kutita mina zakirina ka zamo daga cikin zakirai to anan kuma ƙurbu zikirul muƙarrabu ne ambatan Allah ne na muƙarrabi ilallahi subhanahu ta'ala to daga nan za ka iya ganewa wa hazihi wannan nihayatul maratib zikiri shine ne nihaya na martaban zikiri ولذا جعل الله تعالى تبارك وتعالى في كتاب العزيز dan haka ubangiji ya sanya huwa akhirul maratibi shine ƙarshen zikirin Allah shine ƙarshen matsayi da fadansa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati can yace maka wa zakirina Allah kaseeran wa zakirati sai ce ne adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima shine kokolin matsayi saboda haka wannan mukolin in ka je to ba ce ka zo gurin kawai baka san musulmi mumini kaniti har ka kai mataki na taran wannan mataki na taran shine asalin sirrin shine daga nan ne za ka yi wafi fanayi fana fanayi wafi fanayi wajattu anta na fada sauraji ko sauraji da ganewa haka abin yi fatilka ayatun fiha rotiba subhanahu wata'ala akwai aya wanda ubangiji ya rubuta maratib ahlul iman martaban ahlul iman fallati ba'da al-ukhra kaga musulmi murta an shiga shine matakin farko imani martaba ce wanda take gaba da wancan ƙaniti martaba ce wanda take gaba da wancan har ka zo kowane kujera da za kira to in ka zo martaba fallati ba da lakura hiya ala wannan take gaba da wancan wancan take gaba da wancan wancan take gaba da wancan ko wa zikir wa zikir zikiri fi akhiriya ambatan ambato shine can wa zakirin la kasiran wa zakirati laysa martabatun fawqa babu wata martaba take sama da wannan waye martabatan lati zakarnaha akan ta muka yi magana wa hadhihi martabatu wannan martaba allati yashiru ilayha fi salati wanda ake ishara akan ta cikin salati bi qauli asta'inu bihi ala zikiri wa zikir rabbi Allah ka taimake ni da da da ambatan ambaci mazala da ambaci kuma ubangijinsa sannan wannan shine baka martaban da yake na ƙarshe kaulu Allahumma waj'al salatina alaihi mimtahan Allah ka sanya salatin da zan yi wa manzala ya zamo mabudi ne mabudi ne eh dalabal muslimin lillahi ta'ala an yakuna salatu alaihi sallallahu alaihi wasallama wato mai salati ya roƙa Allah ka sanya wannan salatin ta zamo miftahan miftahan lima ugulika makullin da yake mabudin da yake kullallen duk wani abu min abawa bilguyubi abubuwan da suke gaiba wal ma'arifi abubuwan da suke wanda suke bude ma'arifa wal anwari mabudin da yake bude hasake hasakai wal asrari mabudin da yake bude sirrori lama kana sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah huwal miftahu shine mabudin fi hazal maidan shi yake buɗe komi kanar salatu alaihi salatin da zan yi wa manzala jadiratun bi haza inda laye wannan abu ne mai sauƙi wajen Allah ya miƙa min kenan in ya fani da shi ko faman azala anha duk wanda aka kawar da shi gabarin wannan samun ki wani kada min jami salikina an yanke shi ba zai shiga gurin da ake bukata ba ba zai samu waɗansu abubuwa na guyubu ba wasu abubuwa na daga ma'arifa anwaru asraru ilahiya ba zai samu ba an yanke shi Allah karka yanke mu falaisa lahu fil qurbi min Allah nasibun kusantakansa da Allah ma ba shi da rabo in kada wa da an yanke shi kenan an kore shi ya fita daga cikin hadara tsara rajiman ɗaridan Allah kiyaye mu ƙaulu da shauti ya ne fada wabtalana biha ya rab ubangiji ka bude mana hijabal iqbali hijabin nan na fuskanta duk gurin da muka fuskanta abu yayyu balabal musulmin Allah ta'ala mai salati ya nema a wajen ubangiji hahuna an yabta Allah lahu hijabul iqbali Allah ya buɗa ma mana hijabi na abin da muka dosa bi sababi salati ala rasulullahi saboda sababin salatin da muka yi wa manzo Allah wa fatawa hijabil kibali shi kuma bude wannan hijabin nan na fuskanta huwa kibalul abdullahi shine bawa ya fuskanci ubangiji waddu'abu sannan ya nace ya tsaya ala hidimati cikin hidiman manzala a cikin hidiman ubangiji wa ibadatu da ibadansa da'iman ya zamo ya dawoma fi umumin lil umumi cikin gamewa ga gamewa ba wafil khulusin lil mawadini da zama cikin mazauni na ƙurbi ka zauna wannan mahallin ƙurbi wa mahallin istifayi ka zauna a mahallin zaɓ Allah ya zaɓe ko cibayi kana daga cikin wanda ba kura wal garka ya zamo kayi nitso fi baharin jami'il jami'i cikin kogin nan na gamewan duka hususan lil hususi wanda ke keɓancece da keɓancece ne ke wurin fahaza wannan huwa ibalul abdi alallahi da Allah wannan maratib din in baka san su ka san ka san ma aikin kowane kujera manzalla har gishirin miya yana roƙon Allah gishirin miya kai kuma watakila in ka ce Allah ka ba ni duka ba ka ma san sunansu ba balle ka san me ka fuskanta wanda ya sani ayya wanda ya san abin da ake nufi to shi ne a gaba a cikin marifa wa maliki balullahi ala abdihi shi fuskantar Allah wa bawa allazi talaba wal musalli wanda shi mai salati ya roƙa fa huwa qibali alayhi fadli shine ubangiji yanda ka fuskanci ijabul qibali yanda Allah yanda ka fuskanci Allah Allah ya fuskanto ka da me bi fadli wa rahmati da fadalan Allah da rahamansa umuman ya ga mai fiddarai ne duniya da lahira Allah kama na haka wai ƙibali alaihi da fuskantar da Allah zai maka wasu ifayi da zaɓinka wacce bayi da zaɓinka wai da ya ti da inayaka bi giraƙi lahu yadda za a sa ka fi bahar jam'il jam'i hususan a sanya ka a cikin kogin jam'ul jam'i kogin gamewa hususan na keɓanta cikin baharin fahaza wannan kolin ƙibalu shine ƙibalun allazi talabu wal muslimin Allah ma'ana ka roƙi Allah shin addu'a da Allah kun san sirrin addu'a addu'a akwai na gamawa lafiya haka ne akwai na neman arziki haka ne akwai na neman abinci haka ne akwai na neman sutura haka ne akwai na neman lafiya haka ne akwai na neman ilimi haka ne akwai na neman tsoron Allah haka ne to wayannan babobin kowane akwai kowane ana bashi haƙƙin sani yanzu a cikin neman arzikin da kake nema in ka ce Allah ubangiji ga halin da nake ciki yanzu Allah ubangiji ka turo min abin da zan ci Allah ba ni da abin da zan ci Allah ka yi min kaza Allah ka yi min kaza gurgudun ikibalin da ka yi wa Allah shine miftahin saboda ayan baka dama ka roƙa to sai kuma ubangiji shi kuma sai fuskance ka bi fadalin wa rahmatin fadallahi abinda rahmatullahi abinda aka kwantar ma a cikin ranka to abin yadda yake tafiya kowanne sai ka san yadda yake wannan su ne malamanmu shehu tijaniyar da lautalanu ake yin kace-kace da kowane abu ka sani in ba ka sani ba ilimin ne ya wuce ka shi arziki yadda Allah ya bayar kowa akwai arzikinsa yanzu misali wallahi masallala ga wayannan bayan Allah Allah ya turo soje na ne kuma na da abin da ba su ya kai suka san in sun zo za su samu an turo su ne amma da wa suka shawara amma kuma zan bayar din insha Allah to su kuma wajen wada su kuma sun san na waye dakon giwa suka yi su ma sun dauko ne da suka yi wasu haka abin yake ni dai Allah ba ni abin da zan bayar yana hannuna ma a yanzu na san haka kuma wallahi ba wanda ya taba zuwa waje na haka da ya karɓi wani abu in ji ɗaras raina ya bashi wallahi ba yi ba ban da shi kawai ban da shi shi kenan na san ba ba ne ba ba zan bayar ba eh ba kuma wani lokacin za su zo kuma sai ga ba nasun ba ne ba zan ba sun ba to wannan arzikin ai shi ubangijin ne yake rada mu ya ce yana wajen wani je ka karba haka ne haka ne to iqbali bil fadli wa rahmati wannan shine rahama ta inda zaka gane annabi Muhammadu duk aikin da ake annabi Muhammadu ne ai fadluhu wa rahmatuhu din annabi Muhammad ne wa Allah maka malanta kunta alam wa kana fadlullahi alayka aziman wa rahmati wasi'at kulli shay'in shine annabi ne to wannan ikibalin duk wani wanda zai zo to zai zo ne a ikibalin fadli war rahmati to in aka zo in aka bashi shi kuma sai ka kamar da gaske yana ganin shi ma nashi ne sai wani ya zo sai ga an ce mara kudin ba ba shi kadai ba ne za su raba da wani ne sai ba wani kuma yana da bukata amma ya shiga din su ya fita sai ya ji shi ma ya samu sauki kuma amma wallahi in ba bai ise bai ise kashe ba wallahi sai ya samu wanda ake nufin ana nufin a bashin a hannunsa da sauka to shi yasa sanin Allah yake da daɗi yake da ma'ana in baka san Allah a haka ba to kullum ka dinga fasaran an cuce ka kenan eh an an akwai abokinka mai arziki amma ya ki taimakonka kullum ka dinga fushi da shi kuma ba a ce taimake kan ba ne ba a ce ba amma kai ka kunnu kuma ba halin yayi abin da Allah bai ce kai ba hali bai isa ba ne duk da barasa sai an ce ranar shi ne naka sai a ce gashi in kuma kun dinga tsalle kenan to gane Allah ta nan ne ake fahimtar ubangiji ka gane ga yadda Allah yake nufi ne Allah ka fahimta da mu wal hijabu allati talab la musalli min Allah fatawa hijabin nan wanda mai salati yake neman a bude hiya umurul lati ja'ala Allah ita ce al'amari wanda Ubangiji ya sanya ta ha'ilatun an tsari bainal abdi bainal abdi o bainal rabbi an sa hijabi ne ha'ilan tsakanin bawa da Ubangiji an shuhudi ƙurbi wajen ganin kusanci wa minanihi da baiwansa wasu ifa'i da zaɓinsa wasu ifa'i da zaɓinsa wani usuli fadali fadalan ba zai zo wajensa ba wa rahmati ilai rahma ba za ta zo ba to hikiman addu'a kenan in ka roƙi Allah ka roƙi Allah to ai arzikin da aka yi makan yana nan shine sai a ce to in ka roƙe sai a ce to ya matso kusa arzikinka na wata ɗaya in ka matsa da roƙon Allah sai a jawo arzikinsa ya matso in ka ga ka shiga takura in ka sake addu'a ka sake addu'a sai matso na sati in ka sake addu'a ka sake addu'a sai matso na kwana in ka sake addu'a ka sake addu'a sai matso na awa sai ku jira sai ku hadu in kuma ka ci kayi kayi ka gaji sai a barka ya tsaya gurin sai ka garu shi walillahi masulala kamar rabon Allah yadda yake a hadarar said lujudi yadda mazala ke bara duk wani mutum arzikin da za a yi maka an riga an rubuta an gama an wuce daukowa a sana a baka shine saura amma ba kullum ne za ka samu ba wani kuma kullum za a ba shi wani du'awa za a ba shi arzikin wani duk wani kuma sai wata wani kuma in an baka yanzu sai shekara a sake baka sai zama kaman ajo kaman ana tarawa ne in aka ba wannan sai ya tafi sai a dawo kuma a sake ɗaukan waɗansu ba wani haka rabon Allah yake amma a hadaran manzala sallallahu alaihi wasallam ina ka tashi ka sarabau akwai fadalullahi shi na fadalan Allah ba irin wanda kake zato bane shi wanda aka rubuta maka yana nan ba canza ba ba za kuma a rage ba arzikin yana neman ka fele da ajalin karke neman ka ko ranar da zaka ba duniya ne sai kun haɗu ka karba sai ka mutu ka bar wa masu gado kamar misali akwai wanda ya rasu kwanan nan Allah ya masa rahama aminu usamcin wani dan fim shi kaga arzikin yana tafi Allah ya saya mar gida a boyi bai san ta inda aka saya ba gidaje aka saya mar guda biyu amma sai da ya mutu tukuna sai iya a gidan gado yake sai da ya rasu tukuna sai ga takardu wannan an saya mar gidaje guda biyu arzikinsa ne amma sai da ya bar duniya tukunan shiga nan to irin wayannan suna nan da yawa wani sai ya faɗi tukuna sai ga a ashe mutuwarsa ba ka san ya mutu amma sai ya mutu kuma zigin ya ji a jawo maka zigin duk irin wannan daga Allah ne kuma ana sani Allah haka ya tsara Allah ya fahimtar da mu kawai wani usuli fadali wa rahmatu ilayhi faiza zalat tilkal hijabu ka gani idan aka karo da wannan hijabin jazabar rabbu abdahu sai bawa Allah sai ya fasgi bawa ilayhi zuwa gare shi bi ma sha daidai so bi jawazibin rahmati jazaba irin na rahma wa fadali da fadalansa umuman wajazaba istifa'i sai wajawazibu istifa'i da jan Allah na za wati ba'i wa inati hususan sai a yi maka a yi maka a yi maka idan Allah idan ka zo kana karanta waɗansu a sarare kamar istighfari kamar salati wa manzo Allah kamar wasu abubuwa su gabaki ɗaya ba sa cikin tsarin arzikin da aka lissafa za maka to wayannan yawansu su kuma koginsu daban ne min fadalillahi ne in za ka samu biliyan biliyan ɗari shi ne arzikinka a rubuce to za ka iya samu firiliyon ɗari shi kuma min fadalillahi ne kai ne da ka tsokano a yi maka amma ba a cikin arzikinka na wancan ba kai ne kuma dama za a baka shi ne ɓangaren hadisin mana adali waliyan faƙad azantu bil harbi wa ma ta ƙarfa ilai abdi bi shay'in ahabbu ilai min maftaratu wala yazal abdi ya ta ƙarfa ilai bin nawafil hayri hatta uhibbu wannan ɓangaren kai ne da ka tsokano sai ka ci ka zo kana son ka karɓar dariƙa aikinka na farilla da aka saka kana kai to wannan na neman ɗariƙan shi ya sa arzikin da ake baka ya fi ƙarfin lissafi ya fi ƙarfin duk inda kake zato saboda kai ne kaka za ka yi me ake fara ma'aikaci ne an ɗauke shi aiki ana biyan shi salari a duk wata yana da miliyan ɗaya misali sai ka zama ka tafi aikin daji wannan ganin damanka ne part-time ne overtime ne to tun da overtime ne na aikin to ana baka abin da ya ninka wannan don lokacinka ne lokacinka ne to haka lokacin zikiri da istighfarin salatin manzala abinda ake samu a ciki ba a samu su a cikin a wancan lokacin ba iri ne bane Allah taimake mu qaulu ko bashana bari bashana bari washi wata ƙabbal mini bibar akitil habibi kaga ka karɓa addu'a na dan albarkan masoyinka annabin kenan wanda suka san annabi kenan bibar akitil habibi ka karɓa soyi ka karɓi addu'a na dan albarkan masoyinka wa habibi ibadakal mu'minina kuma wasoyin bayan ka mu'minai ma ana waddihi min al-awradi duk abin da zan baka na daga wuri dai da zikirai da kaza da kaza Allah ka tabbake mu wannan shine adabu cikin neman sanin hadara ya za kai ka kutsa cikin abin da baka sani ba duk mutum da yake an ce biri wasa ke ko a hannun bahaushe ko ya koma hannun ba ma guje su kuka duk abin da za ka yi baka san abin da aka sani ba ne shi yasa to kuma rashin saninka sai jahilci yasa kuma ka fara kana suka Allah kiyaye Allah taimake mu da annabi Muhammadu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الأخوات من لما سبق أنا سر الله بالحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا علي حق قدري مقدار الذي صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك واهم يا عبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة Thank you.